أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwar mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ngul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha ɗaya ga wata na rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da shidda ga wata uku shekara 2020 a sati da ya gabata mun hara mukaddama ko bude suratul isra suratul isra nan za mu tashi insha Allah ganin mu fassara ayoyin da muka ba kenan za mu yi bayani akan magana ta isra'i da mi'raji a takaice mun hara bayani a sati da ya gabata ganin akwai ruwayoyi da dama muka yi magana wanda suke magana kan isra'i da mi'raji ko kan isra'i to wannan dan mu fahimci asalin surar da abinda ta fara da shi ne isra'i na bayani a sati da ya gabata za mu hara za mu kawo ruwaya guda duk tana ɗan tsawo kaɗan a cikin sai musulun za ta ba mu labarin muhimmancin abin da ya wakana a wajen wannan isra'i da mi'raji kayan nan akwai tambaya ta wani uwa guda za mu tsaya kanta kamar da yadda yake tambayar ba shi ɗaya ba da dama a wani satin an bugo da tambayar da yawa kan masalar alama ta sujada ta goshi wanda ya bayani wani cikin koyon gargajiya ya ce cikin da ya ne masu abin sunna ya yi magana kwarai ya yi bayanin kan cewa wannan abin babu shi a cikin sahabbai kuma shirme da abubuwa da na suka da yawa da yi don wani sha'awunan bayanin kan wannan matsala ta alama ta goshi da harko dai musan jikin mutane iri-iri ne akwai mai taushin wata akwai mai kaurin wata wani an san wani zai iya yinka sujada da raya daren kuma alama shi ba komi wani bai kai kai ba alama shi fuskar shi ta wani alama to amma idan koma tushe duk abin ya taso ne daga ƙarshen sotul fata wadda take bayanin alama wannan al'umma a cikin attaura to a nan rama kan saman a imamun rasulullah zai kyau muhammadu rasulullah wanda zama wa shida محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
yan wannan aya aya ce ta ƙarshen sotul fatah ta bude da muhammadu rasulullah muhammadu manzo ne na allah tabbas to a wannan aya tana bayanin wannan al'umma ko wannan annabi ba haka bane ba kurin tsakar rana ko aka yazo annabi ne wanda duniya tana jiran shi an jima ana jiran wannan annabi yanzu wannan duniya a littattafai sun gabata da shekarar dubunnai an yi bayanin shi da yadda yake siffa shi dalla-dalla hatta da siffa sahabban shi a cikin attaura an yi cikin injil an yi cikin manyan littattafai to shi ne a nan allah subhanahu wa ta'ala kewa wannan labarin na muhammad rasulullah ta wallazi na ma'ahu a shidda wa alal kufa wa'inda suke tare da shi suna masu kaushin hali ba sa saurara makafiri amma ruhama'u bainahum amma tsakaninsu suna masu tausaya ma juna suna jin kan juna sai Allah ce gaya maka wani yawa abu ne a cikin attaura cikin dubu ne a rubuce ana ga wata al'ummar alamar wannan manzo na ƙarshe shugaban manzanni da annabawa ga siffar halin mutanen shi ruhama wa bainahum yace tarahum ruk'an sujadan zaka gan su suna ruku'i da sujada su yi ruku'i su tun a ta aka aka ba labarin ba labarin irin sallam da muke ma barin ta sabon za su iya kurun a haka a haka kurun a watsi a ruku'i ake a yi sujada tun a can ba su labari tarahum ruk'an sujadan ya tafi da fadalar min Allah wani duwana suna neman fadala ta Allah da neman yarda Allah ita simahum fi wujuhihim min athar sujud abin Allah ce yace alamar su duk an labari gano wani al'umma yadda aka bada labarin manzon Allah Abdullahi bin Salam ke cewa da na gama da na gama Muhammadu ma na imani manzo ne na Allah da yadda na karance a cikin at-Taura haka na ganshi to na bada labarin gano wannan al'umma daga ciki a ce simahum ne simahum ana alamar su yadda wani bai hudun ya sai gano wannan al'umma ta muhammadiyya ga alamus aka ce kuma fi wujuhihim alamansu a huskarsu Allah bi tsana bi tsaba kyale kada ba yace min asar sujud alama wannan daga gurbin sujada sadaka labarin ruka'an sujadan kina yawan sallah ga alamun da ta gano su a alamansu a goshinsu a huska kuma karfa yace min atharus sujud daga gurbin sujada ɗan wani ne a nan magabata sukan kawo tafsirai daban-daban kan ma'anar wannan aya me alama wasu ce wurin muska wasu ce hasken muska duk da ko ruwa mara inganci ma da ke dangana maza maza ya yi labarin cewa wanda ya salla cikin dare zai haske zai zai haske da hudu asuba kai da sai wannan ruwa ba ta da tushe masan ɗaya cikin alamu da kawo misalai na hadisan da aka kirkira ba su da tushe a takaice dai wannan cewa hasken huska ne bayani na alƙashin wata ruwa mara inganci ɗan watsa yau ka ce za ka gane mutum na ƙwarai da na banza da hasken huska to na bai hudun kuka rumai ya kaske bala ka bai zama kai baki da da dan baki ko balarabe latacci sai gaske na kam shi a ce alama za a gano tasken ka za a gano mutum daga haske a ce rumun muni ne wani gawuri ne daga huska daga wari ko baki ka abu ne mai wahala to mu koma tafsirin magabata lalle ka ɗauki cikin sira ma ce maka ta sai sira ta nabawiya daga littafi wanda aka tacice kan sira sahabbai za ka sai da na ali iya wadda sai ashe ma da mu iya cewa a ba wani abu a sahabbai isan mai sahabbai ba sai da na ali iya ba da labarin halin sahabbai wanda ya rada su ta za ka cikin ta sufura gubara ya ce wafi wujuhin misalin rukubar mi'af ya ce sahabbai abin dare ga sallah cikin dare ranar azumi suna sujada ce za ka huskar su kamar gurbin kawar dindige makita kabarin akuya kabarin akuya ce alamar su a huskar su ya ce wai babu babu a cikin sahabbai wani sai da alaƙi ban labarin sahabbai ana ce huskar su za su kwandare suna sallah da sai za gano alamar su a goshin su kamar gurbin gwiwa akuya saurin ibada wannan hali gunda ba kuma ƙur'anin manasa suka kawo zahiri ya kawo amma duk da cewa haka ka ɗauki tafsirin ma an kan an wace babba maliki ne ɗauki littafin man kutubi tafsirin shi an hace malikawa ne ko man kutubi iyaka cikin tafsirin magabata iyaka ta sa'id ibn jubair da qatada suna fasara wannan a wannan aya tana bayanin alama ta yin sallah ta akan goshin su alamar aike goshi kan kasa haka imamu imamu shokani cikin tafsir qadir wannan kenan an yi bayani ya gabata illa abin da ake cewa na gaya muku mutane kala-kala ne akwai mai taushin wata akwai mai kaushin wata ya dace da mutum zuwa mutum amma wanda kuwa dama da gangamin gaskiya wai agogo kan kasa wai in wa za a yi musulmi na kwarai wai gogo guska agogo kan wadan alawalawan ta baka ni a baka ni a baka ni bayan ka kaushi ma dame ka kuna wannan cewa wanda kuma dama dangame in wa kuma sani duk abin da za ka yi na Allah kai dan wani kai a banza duk wanda zai damu gani ne a banza yi ya ba zini zai halaka da kanshi ne kenan maganar sukan wanda ya yi ka soke shi matsala ce amma ba a ce wuyi aiki ba a gotsawa goshi a ƙasa gaya alama wannan shirme ne amma wanda jikin shi yake haka na yayi dama iya cikin alamu wanda na imani wallahi mutum ya samu in dai za ka yawan za ka sallah cikin nutsuwa kana nafiloli ko ka kaushi ba ga wata alama tabbas tabbas ga alama ba ce kaushi ba amma za ka alama da mai da mana yi ba ya baki ba alama ana gano alama guda wani kuma nasin qur'ani ne haka yake zahirin qur'ani haka yace alamasu simahum fi wujuhihim Allah ce alama wannan al'umma a cikin fuskarsu wace min athar sujud na gurbin sujada kuma ce zalika masalin fi taura wannan shi misalin wannan al'umma a cikin at-taura za mu tsaya nan kan hira abin lokacin da ajiyar wani wucin dewa nan da ya sun ya isa nan bakin nan sai kamar da muka yi bayani a sati da ya gabata mu shiga mu yi bayani yadda isra'i da mi'iraji ya kasance a takaici cikin ruwaya ya zo ruwayoyi daban-daban bukhari ko muslim imam ahmad amma za mu karanta ruwaya guda lafazin imam muslim kan zai ba mu labarin ganin isra'i a dalla-dalla yadda ya wakana a wannan ruwaya ta imam musulun yadda yake ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya ba da labarin yadda ya wakana ya ce otitu bilbura wa dabatun abaitu tsarin fokal himar wa dunar bakar ya dawa hafirahu inda muntaha ƙarfi da ake cewa an zo mini da burak wata dabba ce buraka ta burak annabi siffarta wannan dabba ita ta huce jaki amma kuma bata kai ba alfadari wata dabba ce ta musamman aka zo mai da ita iya makka yace yake ga maka gudun wannan dabba yace ya dau hasirahu inda mutatar fihi tana aike takonta iyakar ganinta ko da faɗaya iyakar ganinta hakan take sauka fat fat kenan abu ne bitar sai bakarin gaske yace farakibtuhu hatta atata baitul maqdis nahan wannan dabba da aka zama da ita har naje baitul maqdis yace da naje farabattu bil halaqati allati yawt bil anbiya na dare mai wannan dabba a wuri na musamman da annabawa sauran annabawa suke ɗarme dabbobin su a baitul maqdis
yace summa dakhaltu almasajid fa sallaitu fi rak'atayn summa kharajtu na shiga masallacin baitul maqdis ne sallah raka'a biyu kuma na huto فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فخترت اللبن yace sai jibril zo min da makayi biyu ya zo min da makayi biyu daya na giya daya na madara he na zabi makayin na madara sai jibril alaihi salam yace min ikhtatta alfitra ka zaba ka zaba addini sunna ka zaba yace summa araja bina ila sama daga nan kuma yace ya sabuwa isra'ila ga muku daga makka zuwa batul maqdis yanzu an kare yanzu kuma za a sama shi ne mi'raji shi mi'raji shi ne mi'raji kenan isra'i makka batul maqdis mi'raji kuma daga batul maqdis zuwa sama yace daga nan muka yi sama muna zuwa sama ta farko fastaftaha jibril faqil man ant qala jibril qila wa man ma'ak qala muhammad qila wa qad bu'isa ilay qala qad bu'isa ilay fafutiha lana yace da muka je sama ta farko jibril ya nema a bude mana kowa kuce duwata sai aka ce wane ne kai dan gadi waye kai za bude ma yace jibril ne to ai ba kai dai bane ba waye tare da kai yace muhammad sallama sai suka ce wa qad busa ilai an aika mai gayyata ne an aika mai gayyata ne ya ce na'am ƙadabu su ilai an aika mai gayyata ne eh ya ce fafuti alana sai aka bude mana wani ƙofa ta sama ya ce fa'iza annabi adam salasalama he na iske annabi adam a saman farko da annabi alaka aka bi sauri wuri a nan na iske adam alayhi salam farahaba bi wa da'ali bi khair annabi adam ya mun marhaban ya mun addu'a ta alkhairi kuma tsaya ba sun ma'araja bina ila sama saniya daga nan kuma sai muka yi sama aka yi sama da mu zuwa sama ta biyu a nan ma fastafta jibril alaihissalam jibril ya nema a buɗe faƙil man an aka ce waye kai ya ce jibril ƙil wa man ma'ak waye tare da kai ƙala muhammad ce muhammad shi ma mai gari masu gadin ko sama ta biyu suka ce wa ƙadin busa ilai an aika mai gayyata ya ce ƙala ƙadin busa ilai an aika mai gayyata fa futi halana nan ma aka buɗe mana sama ta biyu ko fa idza ana bi binayin khala sai ga sai ga kuzan da kuzan sai ga ɗiyan mata biyu ɗiyan mata biyu so eh isa isa bin maryam wa yahya bin zakariya dan dai mata bi suke shi sa zakariya ya rike ya rike ai me yake ta rike isa ganin matar shi ruwan ko isa tin maryam ce shi sa ya rike ai maryam kenan he ga diyan khala biyu kenan diyan mata biyu isa ibn maryam da yahya ibn zakariya he ga su kuma a sama ta biyu sallallahu alaihi wasallam farahaba wa da'awa li bi khair su ma suka min marhabun suka min addu'a ta alkhairi ba mu tsaya ba dai sun ma'araja bina ila sama'i salisa kuma ka ci gaba dai zuwa sama ta uku ya ce ta musamman nan ma ce fastafata jibril jibril ya nema a bude kofar sama ta uku faqil man an aka ce waye kai qala jibril qil mamma aka waye tare da kai qala ce muhammad sallallahu alaihi wasallam qil wa qad buisa ilay an aika mai gayyata ne qala qad buisa ilay an aika mai gayyata yace fa futiya lana da nan ma aka bude mun kofar sama ta uku fa'iza annabi yusuf salasalam sai ga annabi yusuf shi ana nasu gamu da shi sama ta uku wa'iza hawa ƙadmu da shitarun hassan hussein sai ga shi an ba shi rabin kyan duniya gaba daya shi kariya da rabi yusuf alisalam kyau kyakkyawa ne hassan nama labarin yusuf alisalam shi ma da ƙal faraha babi wa da'a li bi khair shi ma yamin marhabin yamin addu'a ta alkhair sun ma'araja bina ila sama'ar rabi'a kuma daga ne muka yi ƙara sama gaba muke gaba ake kurin muka yi sama ta hudu fastafta jibril assalam malaika jibril assalam ya nema nan ma a bude qila aka ce man hada waye wannan qala jibril ci jibril ne qila wa ma ma'aka waye tare da kai qala muhammad sallallahu alaihi wasallam qila wa qad bu'isa ilay an aika mai gayyata qala qad bu'isa ilay an aika mai gayyata fa fudiya lana aka bude mana sama sama ta sama ta ina sama ta ta hudu yace fa idza ana bi idris sallallahu alaihi wasallam ya ga mala ya ga annabi idris a sama ta hudu farahaba wa da'ali bi khair kaga dai a sama ta hudu yake ba cin aljanna jago kaga zo kisa ta banza wa iblisu rafa'ana makana aliya iya nan gidan aljanna wata kisa ta shahara ko wai ya aka yi shi iya tattamana da malaka malaka mutu abu gishi ne yace lalla da Allah ina so ka kai ni yawo suka je yawo suka wai mai aka ta gidan aljanna aka ana yawo aka ta gidan wuta aka ta gidan aljanna an shiga wuta an hutu yanzu ce an ya ka hutu kwace na hutu Allah ce Allah zai hutu ina alƙawarin zai hutu shikenan suka shiga aljanna sun ƙare yawo aljanna sun hutu sai Idris ya tsaya baya da ya hutu kowa heja ya koma ci amin ƙare a ce adam an ce dole shiga bai huta na shiga bane huta ba da an ƙare wai he ma malaika mutuwa dabara ya hanzu Idris ya gidan aljanna don labari ne duk kwashe kwashe ne kurin manzo Allah yace ni ne harkon shiga aljanna eh yace fa'ati babal janna zan zo aljanna gobe kiyama fa sai zanni ma abuli yace man yace Muhammad me gadin zai ce dukkan amir Allah fa sallallahu alaihi wasallam kai aka mun umarni kan bude ba kowa kai kai don labari wurin aljanna labari ne idan amurki wannan kai ma gaji amurki kenan sai ga annabi idris a sama ta hudu shi ma farahaba wa da'ali bi khair ya mun marhaban ya mun addu'a ta alkhairi shine kallan Allah mu gaba baki labarin kai idris ta warfa'na kuma kana aliya summa araja bina ila sama'a khamisa daga nan kuma akai sama da mu zuwa sama ta biyar anan ma fastaftaha jibril jibril ne ma abu da sama ta biyar faqila aka ce mishi man hada wai wai wannan qala jibril ce jibril ne قيل وما معك وايه تاره da kai قال ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam qil sai mai gadin yace wa qad buisa ilai an aika mai gayyata ne qal qad buisa ilai an aika mai gayyata fa futiha lana aka bude mana sama ta biyar fa idza nabi harun sallallahu alaihi wasallam eh ga annabi harun sallallahu alaihi wasallam shi ma anan farahaba bi wa da'a li bi khair yamin marhaban yamin addu'a ta alkhairi kuma na muka ƙara gaba dai sun ma'araja bina ila sama ta jisa kuma ka yi sama ta shidda muka ne sama ta shidda a nan ma fastafta jibril alaihissalam jibril ne ma a buɗe ƙilin man haza shi mai gadin sama ta shidda ya ce waye kuma wannan sai ya ce jibril ne ƙilin wa ma'aka waye tare da kai ƙalin muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙilin sai shi ma ce aka ce yoni ya ce wa ƙadubu isa ilai an aika mai gayyata ne ɗan ƙadubu isa ilai an aika mai gayyata fafuti halana nan ma dai aka buɗe mana ƙofa ta shidda fa'iza annabi musa sallallahu alaihi wasallam ta ga annabi musa salama a sama ta shidda shi ma dai annabi musa faraha ba wa da'a li bi khair ya mun marhabin ya mun addu'a ta alkhairi sun ma'araja bina ila sama'i sabi'a kuma daga nan muka yi sama ta bakwai فاستفتح جبريل قيل daga nan ma jibril ya nema a buɗe aka ce mana hada wane ne wannan qal yace jibril qal qila wa ma aka ce waye tare da kai qala muhammad sallallahu alaihi wasallam qila sannan ma suka ce wa qad busa ilai an aika mai gayyata ne qal adbu isa ilai an aika mai gayyata fa futiha lana sai aka aka bude barko sama ta bakwai fa iza annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam muslidan zahalau ila baitul ma'mur sai ga annabi ibrahim ya jingina a jikin baitul ma'mur ya jingina kaman ka dogara bayan ka ya dogara bayan shi ya jingina da baitul ma'mur yace wannan baitul ma'mur wa idha huwa yadkhuluhu kullu yawm 70 alf malak wa la yauduna ilayhi sai ga wannan baitul ma'mur ta ruwa annabi ya ba labarin cewa baitul ma'mur yanda ka san ka'aba a duniya shi kuma shine wurin tawafin mala'iku wurin bauta na muke zuwa kullum ka'aba na zako to shi kuma a sama shine wurin na mala'iku baitul ma'mur yace a kullum mala'ika dubu saba'in ke shiga saboda ta ma Allah gobe su dubu saba'in kuma la'udu na ba mai komawa a tashi kiyama wannan uku kun kare muku da nawa kaje haji sau uku sau goma kaje haji sau shirin ma a haji ɗaya ya kai ɗaya kake ga ziyarar shi amma a kullum ta Allah haka ake zuwa mala'ika dubu zaman su shiga a sabauta ma Allah su wuta ba sa ƙara koma tashin kiyama kullum sabbi ne tun da aka yi a tashin kiyama ka kullum dubu saba'in suka shiga sabauta ma Allah su wuta ya ce sun mazu haɓabi ilisar zumunta sai kuma aka tahi da ni wajen magari tukewa ƙarshe kuma an ƙare jibril ma tashi ta ƙagira fa'iza wa rukuwa ka azanin fila wadda ta maruwa kalkilan ya ce he ga wannan magariya ganyenta yadda kasan kunnen giwa fata-fata ya ce samaruha kalkilar iya itacen yadda ka san tulu dila-dila tulu wata randago kato tula-tula iya tula-tula ɗiyanta ganyen fata-fata kamar kunnan giwa kuma ɗiyan kamar tulu a wace koranta ya ce falon magashiya min amarilla magashiya ta gayyara fama ahadun min khalqillah yastati an an yan'ata min husniha yace wannan magariya tana wannan halin da wani al'amarin Allah lullube ta sai ta canza yace babu wani mahaluki cikin bayan Allah ban zai iya suranta ma kyawun wannan magariya ba mu iya suranta kyawun da ta yi ba zai suranta ma shi annan fa auha Allah ilai Allah bai wayi fa huwa ila audi ma'uha afatumaruna wa la ma yara kuma yawan kuma wannan magariya ma abin da ya gani wannan wani ƙasar ayoyi na jirgin kubra alamin shi annabi ya ga ayoyi a wannan wuri iri ayoyi daban-daban na wannan almuhim wannan shine asalin isra'i da mi'raji daga makka betul makadis kuma daga nan isa ce dogo a takaice dai a wannan wuri ne he ta kai jibril ya tsaya manzala ya gaba ya ce mu baki mu nan amma min lalu maka ma'lum annabi jibril kasa gaba amma annabi ya gaba aka gaba da shi a can kuma yaji abin da yaji aka mai wahayi abin da aka mai wahayi anan ne da asalin aka aka shar'anta sallah guda biyar da ana sallah amma kam salawat ya wannan shekara ta goma bayan hijira ta ko aka falta sallah wannan da muke ta yau sallah guda biyar arko 50 ce Allah Allah ya mishi in je da wajen Musa alaihi salam Musa iya iya ta sama ta shida ta shida ko ya ce mai koma wallahi baka musiya na san na ga wani banu sai na yi rayu da banu sai ga taurin kansu hamsin ta yawa koma Allah ya rage maka ya ce sai koma ta ya Allah a rage mu abin ya masa yawa haka rage biyar ai annabi ya koma ya zai musa ce a Muhammad koma wallahi ta yawa ya zo kai da kai da ka hata koma biyar musa ce la koma ce la bane ya koma ina jin kuma ya koma ina jin kuma ya koma da ce bane koma ta isa Allah ce to yanzu asalin biyar kin ce wannan amma tana kan bacin hamsin ana ce wannan Allah ce wannan ita ce sallar ka guda biyar ba a canza ta an kare shi kenan asalin kenan an aka shar'anta sallah guda biyar a wannan rana a wannan dare na na Isra'i da Mi'raji da aka yi in wa haka ta wakana manzo Allah ya ji yanzu ya dawo Makka a wannan lokaci dan gajere cikin dare ta hiyar wata ko kwana 40 shi wannan abin ya dare ma Qurayshawa kai kawuransu har da wasu musulmi masu rauni musulmi masu rauni du'afa ta gaskiya hankali bai yarda da wani baiwa a tahiyar su musa ake su musa ake ba da fasa ba a kan baka sama su a duniya ko zaga baiwa daga makka a jan kusa a dawo a kwana a wata baiwa ba bayan ya dawo labari ya kai labari ya gama gari da masu neman dama a kare ta shi sun samu dalili ku aka yawo daga kun kunjuwa kun ji mutumin wa abubakar ka ji mutumin nako wani zuka yi abun wanda ta kai wani ba labarin wa a daren jiya ya je mata bakar ya dawo a daren jiya ya dawo makka ya kwana a makka ya ce inda ya ga tabbas ya ji sai ku ji suka suka shafe laya to a wasu musulmi suka suka rinda wasu musulmi suka rinda suka yi kullawa suka bai wa gurin sai aka zo aka taru wanda ke sun sun san bishe garin mutum da ke ta zuwa garin ba ita annabi ya kama hanyar iya yaro iya ɗan sha biyu da abu ɗalib za su ta sham sai sun tsaya wajen wani rahib na ce buhaira wani wani rahib mai bautar allah cikin dajin wannan wurin sukan da ake tsaya da ake sun tsaya sai wannan malami na alkitab ya karanci dukkan alamu mazan ƙarshe ya karanta kuma suka cikin da suka yanzu suka zo bai hutawa bai hutawa yadda kai mai kyauta sadaka a wuce ko suka yi hutu gurin iya ketawa iya ketawa yadda ya zo da manzo allah ya sanar shi iya ga abin da yake gani ya zo tsayin da yake iya da sha biyu sha biyu su kusa suka tsayi ne da tijawa maka ne wani sha ya ce ina wakilin wannan yaro wannan ruwa ta inganta ta albanar kan ruwa cikin suna sayya ina wakilin wannan yaro abin da abuwa ta ne ne ta wannan yaron kakka shi makashan kakka ta sham domin sham sun daga suka sun san shi ne wannan dukkan alamun alamun annabi ƙarshen zamani iya ga wannan yaron za su za su kashe shi za su mai illa maza koma da shi abu da shi wannan shawara kurin yace mata gida kenan ta kashe bai je ba shan balle ya san bai da maqdis to yanzu ya zo ya ce ya je sai aka taru da a kure shi to zo Muhammad aka tada da musulmin da kawai sai gaba to ga ya mana ya yake oha na wace ta ga na wace ina shi kallo dan wannan shirme ne zai wajen an saka da gama tambaya nan ta ganuci bala bala gama ko ta ganuci ai sun da bala gama anan ta ganuci ko shakar mai anan anan mai anan anan shakar mai anan shakar mai anan ko shakar mai anan mun kai shirin ko shakar mai shakar mai shirin anan shirin gare mu har da daya zanta da anan anan mun gare mu Allah kamar bana gama ta gano ce wallahi shekara 21 kun kuma muka bude shi ko amma bana gama ta gano ce to wannan akure ne aka ce ga mana ofa na wuce ina take kallo kaza ina take kallo ka ga mana shine ruwaye ruwaye da ba mutum kawo annabi ke bani labari ce lamma ka tabbata ni quraish قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتجبت اخبرهم عن حياتي وانا انظر اليه kun ya ce da suka mu haka an zama gaba an zo kawo ba aka ƙasa da zuga ba mu ba mu labari kun ce wallahi ce kun hega ɗakin Allah goma shi a gabana eh Allah Allah ki Allah ne Allah ita hega ɗakin hega bata bata a gabana da kallanta wasu kowa ne ce yace bangaren gusu ne ce yace musu kaza ce bangaren arewa ina kaga dalla dalla ce ina gace gace a gabana shi kada ji gazo gani shi kada ji gani kuma yadda masa labarin haka labarin dalla-dalla ya su gan shi haka yi masa labari masa ta kaya wani mutum da abin na shi yawa ba su yi bani ba da yawan su zuwa ne ba da aka kuma imanin rabo ne kuwa ba aya bace mutum ga aya ga aya kuma ya butulce wannan shine wani abin da ya wakana kuma in ba rashin rabo ba ya ba su labari raƙumanku a wuri kaza raƙumi kaza na wani ya ɓace iri kaza amma ya malaki a wuri kaza wani ya masu labari ba kuma da kuma da suka zo su ta ɗan dajin suka zo suka masu labari haka abin yau kana amma rashin ban imanin ta suka kayi faran sama wani shi ne isra'i da mai iraji a takaice sai subhanan ladi asara bi abdi alama
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Allah ke yaban kanshi yake ziga kanshi subhan Allah ya tsarkaka ya tsarkaka allazi asara bi abdihi wanda ya tahiyar dare da bawon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata tahiyya ce ta musamman a duniya ba ta bayanta ba eh ta musamman a cikin dare asara ko sara to nan yace bi abdihi cewa bawa bawon shi suna wace wani tashirin wata ɗaukaka ce nan ma bi abdihi bawon shi ya ce lailan ɗan wacce malamai ke cewa kamar ibn imam shugaba ke cewa nan gano mahimmancin ko karancin tayyar ai ana magana dare guda to Allah da ya ce asara bi abdi asara isra da mai ji da ya ji ya san wata tafiya ce aka yi cikin dare to iyawa ka ɗauka dare tun warko har ƙarshe ana yi kawo kalmar lailan ta lita kalil akwai damuwa a cikin daren dan yanki ne kadan ba wai kwana ta bana ta yi ba har sha biyu a asaba a'a a cikin yankin daren dan lokaci dan kadan lailan lokaci ne kadan na dare aka dauka da aka ta yi aka dawo yace mana masjidil haram daga masallaci mai alhurma shine makka
farkon ɗaki na bautar Allah sama ƙasa abu zai ma'ana tabbata ya rasulullah ai mata mutu a wani fil'ar da wani ɗaki aka fara ginawa a saman ƙasa ya ce basu da haram ta sun ma'aikun bayan shi waye wanne ta masjid al-aqsa kenan masjid haram shine farkon gini illa maganganu na malaman tarihi adam wasu ta makayan adam malayaku suka gina bayan bace adam ya gina mu ne a cewa kamar imam ibn kasir ke cewa lalle tarihi ya kai labaran da yawa amma mu a matsayin mu na musulmi ba mu da wata madogara kwakwara daga Allah ko manzon da Allah ya ko cewa illa Ibrahim shine ya gina fandason kin Ka'aba ba zai sa Ibrahim ka kawo kawo da bai Allah ce shi ya ta da fandason kin Ka'aba mu a wajen mutum hujja babban ne kwanan sauran labarai na Allah alam Ibrahim kuma zahiri kowa zai shigar mutum hadis kuma haka tambaya tsakanin shekara nawa ya ce shekara arba'in kenan shi ce mu a wajen madogara kwakwar a wajen mu Ibrahim shi har gina Ka'aba amma a cikin tarihi wasu ce mala'iku su Adam wallahu alam yace daga wannan masjidil haram ila masjidil aqsa zuwa ga masallaci mahi mahi nisa a wancan zamanin ba ba madina ba masallacin madina ba masallacin ba da madina an annabi ya jira ba annabi ya makka ne nan an da an ce shekara amma ya kari shekara ta goma kenan lokacin ba masallacin madina wanda shine na biyu yanzu na kudus na na uku kenan wannan shine dan nisan shi daga masjidil haram wannan ta yi Allah ya wannan bulaguro daga masjidil haram zuwa masjidil aqsa to in wannan mas'alar cewa min masjidil haram malamai na kawo shin abin da shahadu malamai da yawa na tafsiri ya tashi daga gidan ummu hali alo sai da na'ali kuzin fishi a nan cikin dare a nan ya kwana daga nan ne ya sama imam imam shokani ka bayan shaka imam muslimin suna kawo kalkashin wannan cewa in aka ce da gidan ummu hali ne shine hujjar masu cewa ai ka'aba kai makka dukkan harami masallacin matsayinsu ɗaya ko ina kai sallah ɗaya ne da harami dan manzala ya kwana yin umahani kuma an ce wani asira bi abdi lailan min masjid haram ila masjid aqsa wannan cewa min masjid haram eh ta kawo ce kenan gidan umahani shi ma harami ne amma kana sunan masjid haram ta saka kenan dukkan masallacin harami shi ma ɗaya ke da kai sallah a Ka'aba da kai a gidanka na ungo ku ɗaya ne amma wannan usaimin rahimahullah ya ce gaskiyar magana babu ruwa mai inganci wata kama manzan Allah da kiran muhaliki ya ka dalilai amma shi inganci manzan Allah daga iya daga Ka'aba ya tafi wanda iya daga Masjidil Haram ke daga Ka'aba ne shi usaimin akan ga tsaya duk da hatta mun shukana kama da unganin magabata in sa sanan basadi irin su qatada masu tabbatar da cewa daga Masjidil Haram ne al-muhim wannan shine jigon da wanda ya je Makka yau ana ana sabani amma ya angon in wani ne wannan sai muka ce gaskiya magana ko da aka ce maka masa kowa sai ta masa haram tambaye mutum faɗa maka za ta masa haram zai ce wannan gusul yanzu sai da aka ce masa haram zan ta harami ya san sai ba nan gusul ne ba kurin ka tsaya zahirin magana masjidil haram kurin makka masallacin da Allah yayi magana wannan wurin shine kurin shine zahiri wannan wanda darura amma kaka dogara gaskiyar magana ka tsaya kan sallah gida kuma ga harami a hiyya mu dai ko dan ko ma yawan jama'a mata ishe kai gaskiya magana dai wani shi asalin sabanin wannan kalma ta kince amma magana ce shi sai mun tayi magana mafi inganci manzala yayi isra'i daga masjidil haram kamar da Allah labari da manzala ma yake labarin a ce ina hijira ina ba labari abin da ya wakana da sa'i Allahu a'lam shi ne nan kenan shi masjidil haram na makka masjidil aqsa shine masallacin da Ibrahim ya gina amma annabi Suleiman ruwa ta inganta ya yi gini ya mai gini na musamman wanda bayan gini ya ce ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yadda Ibrahim a.s. ya yi addu'a bayan gina maka shi ma Suleiman ya yi addu'a bayan ya ƙare ya wabata makasa wani gini na musamman ya ce ya roƙi Allah abu uku mazana ke ba da labarin cewa lamma bana bata Suleiman sa'alallah azza wa jalla halal salas Suleiman bin Dawud da ya gina mai magarisi ya roƙi Allah abu guda uku يتسأل الله عز وجل حكما يسادف حكما يا رب الله كبان دامر إني حكمتي يداتي حكمتك الله فأوتيه أكباش وانا دام
yace wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yabghi li ahadin min ba'di Allah ka ban mulkin da kaka ba kowa bayana irin shi mulkin ne lokacin Allah ba shi ka ba kowa bayan shi shi kada da bashi
tabbas kaga shi kuma abinda Allah ba shi kowa sai ne wanda shi kai malakar aljannu gaba da bangare ba da kai ke ba tsoro wanda kama aljannu ya kai ya kai ba shi kashi ina yin aljannu akan turke ba wani ba ina ya ya kai kamar lahiya a kiri ya jira kana kana kallon shi kai da kan ba a tsawon kadan kana ba shi kashi ya kuka kana ci aljanni ne shi aljannu ne lahiya mu ana ga a ruku haka ake ana ba wallahi ana ba shi kashi ya ibu a ci aljanni ne wani lokaci hai mutu shi man lahiya da yawa kashe da yawa kashe da wani da yawa Allah da yawa kashe shi ya wayo wayo wayo an ce ba shi wani aljini yake bugu to kai ka kai shi gari ka sani ina tana wata irin wannan yan bariki ne ake musu wannan rukuya sai abin ya zame ta ana wannan rukuya no no no no no shi ne shi ne ta no sai ko ta sai mama sai mama ma sai ko sai ko aljini ta sai mama mama sai mama sai ko aljini sai mama ma yan bariki ne wata wajin da ke ita abin ka wani abin kira na kira wani kasa abin ka damun ka balimar lahiya ita tana magana abin ya da mai tarkira wani ta gaba ta murya sai abin ya dame ni su mamayar ta ce aljini ne ke magana ta ce zai anon mama sai fo mama sai muwa mama sai muwa mama ni ce ni ce kana mutu haka ake ana ba ana ana ba mutum kashi ana ci aljini cikin dan wani ko yana ma cikin yan wani labarin a nan Najeriya wani gari suna tada wani malami na sama ta dan wani iya wani rukuya uwa wani soji ce ya kawo shefin sunna ba ta lahiya ana ji bukatar ihu ya ci aljini ne ana kara kun ta mutu Allah mutuwa ta yi gudu shi malam gudu ne Allah gudu ne ya kashe wasu rushi ya kashe wasu rushi wallah wallah gudu ne karshe dai sojan kudu sunna shi ya kare shi kun ya kare abin aka yi dai aka ruwa jihar aka binita ta wani so da yawa kamar labarin labarin da yawa yawa kana da suna aljani an kashe mutum kuma baka kai jikin shi ne ya ihu ka taba ki bane ba ka kuma magana to shi Suleiman aljani ne a gaban ka za a kama a ƙarni a sa shi aikin kwadago bai sa dole ni mai gini yayi mai zuwa ruwa kawo karuwa lubudu komai a rinsu kawo Allah hore musu a ba su kashi wannan kurin kuma horewa ce ta Allah babu wani hatimi da akwai yan tsubbu suna yawo da wani wawo hatimi amma don gane manyan ba wannan yan siyasa dan yake katon zubi annashi tun ma da daga namu eh katon zubi wani mai haji wa wa hatun sulman ne hatun annabi sulman ne wani ne mulki wani shi annabi sulman ya mulki kai ya ce ya ce Allah kai ya ce sulman ya mulki ya mulki da uzunin Allah ku ba wani magana zubanya irin abin da aka yada ne malamai huda suka ce ya mulki da wani wani asiri abin da Allah ya kareta ya ture shi ya ga zai malami wa iya iya talla da shi neman kuɗi wai fatimin sulemana kai da shi ya mulki wa wani aljani ya zo wai da wata ran wani hatimin yawadi wani aljani ya doka ya zo ya yawo cikin gidan Sulaiman ya kunci da matan shi in wani aljani da wata da adam Allah wai zo yawo cikin gidan Sulaiman ya ka mulki wai ya ka mulki mutane da sunan Sulaiman wani zo banya isa ta banza wa take an dauke ta kuma ba kulawa ana hada ta kana ku cin mutuncin annabi Allah a ce aljani ya zo gidan iyalan shi wa iya mu'amala da iyalan shi wai wai wai zo banya kenan zo banya ce shi shine mulkin wai ba shi ba gaskiya bane ba Suleiman Allah ba shi mulki da uzumin shi kwan ba wata zo banya ba wani sihiri kan abu kenan ya roki Allah ya ba shi mulkin da bai ba kowa ba shi ba wata nan manzon sallallahu alaihi wasallam wata inganta yake ce masa habbai dan suna sada sada ya gama hannu ya riki ya gaba ya ba ya riki gama hannu suka ce rasulullahi muna ka gama ka gama hannu ga goma ba ba yace la wani shedani ne gito muni shi na kama shi na shaƙe shi sai da min harshen shi min harshen shi sai da jika hannuna ya bazu ya bulubulu ya ce na so walla in ɗarme shi da sa ko zai garci a garin madina sai na tana da ɗan uwana suleiman allah kamar kirka ba kowa shi kada allah ba kada ya yi ina suke shi a takaice ne ya ce ya roƙi allah ba shi mulkin da biya ko ba shi ba wace wannan ma fa'ote wa allah ba shi wannan dama wasu alallah azza wa jal حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كما لتومه yace kuma ya roki Allah duk wanda ya zo wannan daki ya huto tun daga inda yake kullum sallah ta kashi ya salla a wannan dakin Allah ka kauda shi daga dakin wannan sai ya huta zinin shi kamar da kamar da wuta shi ya huta daga zinin bula wanka daga zinin Allah daga zinin shi kenan ka ka samu gafarar Allah kenan wanda ya salla a ciki zai samu gafarar zunuban shi gaba to zuwan ce a yau babu dama to kenan wannan shine kalmar cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga wanda ya yi tahiya da bawan shi cikin wani yanki na dare minar masajid haram daga masajid haram na makka ila masajid al-aqsa zuwa masallaci mahi nisa allazi baraka na haula wanda muka yi albarka kewaye wani masallaci da wuri da annaba suka rayu a wurin kuma za ba kasa albarka har yau kasa ce mai albarka kasa kudus linuriyahu min ayatina mun yi wannan budaguro da shi na musamman dan mu gwada mai wasu daga cikin ayoyin wasu daga cikin ayoyin innahu huwa sami'ul basir Allah mai ji ne game da bayan shi kuma mai gani ne ci gaba da rana
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ألا تتخذوا من دوني وكيلا
nan kuma bayan mun ji labarin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma Allah da labarin annabi Musa alaihi salam daya daga cikin manyan manyan annaba ul azmin rusul Allah ya ce wa atayna Musa alkitab mu dai Allah ce mun ba Musa littahi ana at-taura wa ja'alnahu hudan li bani isra'il wannan at-taura ita ce littahi jagora ko shiriya zuwa ga bani isra'il daga cikin abin da ya musu umarni ko hani la tattaqidu min duni wakila Allah ya gaya musu kar ku kama wani kowane ne kar ku kama wani wakili mataimaki ko abin dogara an bani ba daga yana musu wasiyar su kama Allah kura ku doki Allah shine kafil ga irin abin da ya gaya wa wa'incan jama'a ta banu Isra'il kenan ina ga mu labari ya kai gare mu Allah umarnin kakku kama kaka kama kowa wakilin ba Allah ba kama Allah wakilin ga kura kuma ya san maka ce zuriyatan ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
zuriyatan man hamalna ma'a nuh nan akwai cewa kira na jan hankali kama ce ya zuri ya ƴaƴan wanda muka ɗauka tare da nuhu na ce akwai jan hankali ko tausaya wani al'umma kama ce kamar ku wata ce haba ɗan ɗan manya haba ɗan manya haba ɗan babban gida irin shi ne zuri ya zuriyar man hamanna ma'anu wanda muka ɗauko tare da nuhu ana ne wannan al'umma in wa'in wa'ayen unwa ka gani a saman ƙasa banu alaihi salam iya daga cikin 'yan wannan jirgi nan akwai jan hankali kai da kana da labarin zuriya ce ta annabi nuhu salam kowa san kuma nuhu irin yanda ya gwagwarmaya akan shirka da Allah ya da yaki akan shirka da Allah tsawon shekara dubu ba musu tawa ya shahara babanka sananne ne babanku sananne ne wajen gwagwarmayar shirka wajen yaki da gama Allah da wani a kakan tsawon shekara da ba wanda irin na shi kuma a same kana kana kama wani Allah kana kira akwai abin da baka ba haba dan wani haba dan babban gida kai zaka kaza haba dan manyan mutane misali shi ne zuri da kamar nan zuri da mai zuriya kamar ƴaƴa zuri da man hamala manu ya ƴaƴan wanda muka doka tare da mu innahu kana abdan shakura shi baban ku nuhu bawa ne na Allah kenan ba ko bawa ne nan bawan Allah ke bawa ne na kwarai kuma shakura bawa ne mai godiya mai godiya ga Allah mai gode ma Allah an ce butulci godiya adam Allah ce halitta dan adam imma shakir ma kafura eh bi ne imma shakir ma kafur shakir wanda ya yarda da Allah ne mahalici mai bin abin da Allah ke so shine shakir kina ba nu ba wani mai godiya Allah na sifa saboda bawa ne mai da'a ga Allah kinan ga halin babanmu kinan kuma da mu zamanto haka Allah taimake mu ci gaba وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
Allah subhanahu wata'ala ne ba mu labarin wani abu da ya hukumta ma banu Isra'il Allah ce wa qadayna ila bani Isra'il mun hukumta ga banu Isra'il ke ɗiyan Yaqub da muke muke ta Yahuda a yau Allah ya musu wannan hukumci ya ba su labari fil kitabar labarin ya zo a cikin at-taura Allah ba su labari da tufsiduna fil ard marratayn za ku yi banna a saman ƙasa so biyu wani zai kana wani al'umma ta ku za ta yi wata babban banna a saman ƙasa so biyu za su bitilce ma Allah ce wala ta'allunna uluwan kabira za ku yi girman kai girman kai mai girman gaske domin za su yadda littafin Allah za su yi abin su ga dama su yi zubar annabawan Allah a yi abin da aka yi mace masha to wannan dalilin kuma wannan masha a taku girman kai saman ƙasa barin littafin Allah bar manzannin Allah zai sa Allah shi kuma zai jarrabe ku
yace fa idza jaa wa'du ulahuma جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا na'am dan wa kun san da abu ne yanzu abin turawa shuraren su kullum kwallo ka tare da su kaga mutane sun manta da Allah bas kullum kullum labari kullum daukar labarin abin da hankalinka ke gani kudu ne baka labarin iya za a kaza dan wadda a tara ka wurin Yahudawa Allah ka ta sun san komai Allah ke shi komai a duniya da abin da gani a duniya makana wani shiri na musamman Allah ya shirya kuma ya ba la- annabawa mutanen kware ka- kai abin ya zo suna ba da labarin za a yi kaza za a yi kaza abu ne ba hakuri ka zauka kamar mun tsamanin gurin ko abin zai wace a Allah ya ya tsara komi duk yawa duk mahi manya a manya abu da ake yi annabi kan ya ba labari haka hanyar zo annabawa sun da wani ba da labarin a wani abu da za a yi a duniya sananne kayi abin ya zo za a ba da labarin kaza kaza kaza za a yi wani lokacin yan wanda bai ruwa cikin sai musulun cikin sai musulun ko manzana ke ba da labarin wata ran manzana ya hau minbari sun salli asuba yake ba sahabbai labarin abin da aka yi abin za a duniya tashin kiyama tun da sa sallar asuba ya hau minbari yake yi cikin sai musulun yake yake yi har azawar yan uwa tun da asuba iyakar minbari iya yi har azawar ta yi ya sabu ko daga sallar azawar aka yi azawar ya koma kan mimbari iya iya ya halla asar ta yi iya ba labarin abin da za a yi ta shi kiyama la'asar ta yi ya sabu ko da asar ya koma har magarba huzaifa ke cewa annabi ya labarin duk abin da za a yi ya ce abu da yawa ma kamance ya ba iya zai tuna zama labarin da har da suna wuri kaza alama kaza da suna mutane suna garuruwa kada ban abin da za a yi a duniya har tashin kiyama ya ce a alamuna hafazun ku sai ba ce wanda yi ba sani wanda yi biki ya rikewa ya ce wani abu da yawa Allah ce sai abin in yawa kana ya mutu na wani abin annabi ashe annabi bai mamla wani abu yawa kana sai abin yawa su ta sani duk abin da a duniya ma komi a tsare yake Allah ki ce ai komi kun shi tsara komi a nan an zina kullum an ajiye maganar Allah kun labarin aka ce a BBC an hudu a BBC eh to haka ne an ce kaza a BBC kaji kamar kamar kamar kamar tabbata kariya ko kamar tabbata kariya a BBC kace ko a BBC kaji idan kaji a BBC ya yarda ko a jamus kaji ya yarda su su kuma da su kuma makarantar ne eh no kariya suke wallahi da yawa yawan labarin da yawa daidai da ra'ayinsu an sa samu ko na ra'ayi ya fi kariya ma a samu kuta babu garanti babu garanti ba gidan dole garanti a duniya ko wanne ba wanda bai kariya kun ba wanda bai ake da siyasar ma- masu ita kowace ne ake da siyasar masu masu bashi kudi da ana gano bbc gaba yakin gol aka yaba a hili kowa gane da su aka ce bbc suna aiki masu wasu masu yanci ne sai a yakin iraq aka gano a shekari ya ce su ma suna aiki da siyasar gwamnatin ingila da haka yawa kenan duniya to da haka abin yake to wannan labari a cikin attaura Allah ba labari dalla dalla bani Isra'il za ku yi banna a sama ƙasa sau biyu za ku yi shishigi to fa idza ja wa'd ulahuma a banna biyu Allah ce idan ta harkon ta zo kuka yi ta to ga yanda Allah zai muku ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadid za mu aiko muku cikin bayan mu Allah zai tada wani bawa tsagera tsageru masu bala'in karhi uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar za su kabin gida gida suna fatatuka suna fatatuka kusa kakewa jaraba ta Allah kuma arna ne arna ne yahudawa ne majusawa ne a wancan zamun banu isra'il su suke aiki da littayin Allah su ke matsayin musulmi a saman ƙasa amma Allah ya masu da arne kana kai da bai ayo musulmi sun shan wahala a hannun arna da ka ba haka ne duk masu wahala ba kaure ne to su ma wannan barin hanya haka Allah ke ba dan kamar hanya Allah Allah ke ma jarabawa kai na kwaran kai na kwaran za ma jaraba a gaba da mutumin banza majusawa ne Allah gama su masu bala'in gari faja su kila da diyar su da suka bin gida-gida Allah kai mugu asata sama insha Allah ke nasu bin gida-gida sai mata takasu ya ce kuma kana wa'adan mafa'ula kuma yin hakan a muku haktin wannan alƙawalin Allah ne wanda ya kuma abin hiya wa kan tabbas Allah kai ranar tayo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى على فرجنا اللهم نسألك الهدى والتقى على فرجنا اللهم نسألك الهدى والتقى على فرجنا اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته